بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله شرح السنة تا مالا إسماعيل بن يحيى المزني wanda rasu ɗari shida ɗari biyu da sittin da hudu shekarar rasuwar abuzar a tarrazi rahmatullahi alal jami wannan darasin mu na takwas kenan za mu tashi al-imsaku an takfiri ahlul qibla kamewa daga kafirta wanda suke ahlul qibla su ne musulmi a gaba ta goma sha biyar almuzani rahimahullah yake cewa wal imsaku an takfiri ahlul qibla daga cikin aqida ta magabata ahlus sunna akwai kamewa daga kafirta waɗanda suke musulmi kamewa daga takfir kafirta waɗanda suke ahlul qibla waɗanda suke musulmi bai cikin tafarkin magabata da manhajinsu takfir ta wace kafiri wani kafiri wani arni sai da dalilai waɗanda suka tabbatar da haka tare da cika wasu sharuɗa wal imsaku an takfiri ahlul qibla malam yace wal bara'ati minhum fi ma ahdathu da kuma yin bara'a da kuma yin baran baran minhum daga gare su fi ma ahdathu ga abin da suka kirkira ma lam yabtadi'u dalalan matakar dai basu kirkiro bata ba basu basu basu kirkiro bata ba ya ce famani tada aminhum dalalan wanda ya zo da bata bata ta fili to kana ala ahli qibla kana ala ahli qibla kharijan to ya zama kharijan kenan ya zama kharij ala ahli qibla daga su ahli qibla shi wannan daban yake naka shi ya fita daga cikin su wa min addini mariqa addini ma gaba daya ya fice so anan malam yace za a yi al-imsak za a kame da ya ce wal imsaku an takfiri ahlil qibla ay al imsaku an al bara'a minhu eh za a kame a wajen an al bara'a min daga yin baran baran daga gare su fi ma ahdathu ga abinda suka kirkiro wace malam to amma sai kaucewar malam matakar da lam yabtadi'u dalalan ba bata bace suka kirkiro to idan sun yi ibtida'in balal ne to wannan kana ala ahlil qiblati kharijan to na zama kharij kenan ya zama marik min ad-din ya fice daga addini wa yutaqarrabu ila Allah irin wannan ma yutaqarrabu ila Allah neman kusanci ma ake yi yutaqarrabu ila Allah neman kusanci ma ake zuwa ga Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu da yin baran baran da shi shi yasa az-zuhuli Muhammad bin Yahya az-zuhuli wanda rasu tun 258 rahimahullah wa jazahullahu khaira a cikin juz'in shi na as-sunna ya ambaci wannan mas'ala ta al-waqaf da yace wa man waqafa wanda yi al-waqaf shi ba zai ce Qur'ani kalamullahi ba ko ya ce makhluq fa qala la aqulu makhluqun wala ghairu makhluq to wannan kana mahilluhu mahilla man za'ama anna alqur'ana makhluq to shi ma na gidan wanda yace makhluqi ne wasu suka ce a wannan ma ya ma fi wancan wanda yace makhluqin wa man takallama fil lafzi faqad buddi'a haka wannan lafzi bil qur'an makhluq to malam yace li annahu ikhtara'a shay'an domin ya kirkira wani abu ne wanda lam takallam fihi salaf kunga abu ne wanda salafu ba su kawo shi ba salafus salih ba su tattauna wannan ba to da haka shin za a ci gaba ya ce illa rajulun sai dai wani mutum min ahali asrina daga cikin 'yan zamaninmu kana yantahilul haditha yuqalu lahu al-karabisi to karabisi din nan tunda ya zo da wata bata ibtada minhum dalalan to kana ala ahli qiblati kharijan wa min ad-dini mariqan kinan da haka yanzu me zai faru ta ƙarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu to shine ce يقال له الكرابيسي فنقل كلامه إلى ك- إمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل sai aka ɗauki zancen shi zuwa ga jagoranmu Abu Abdullah Malam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ash-Shaybani rahimahullah Imam Ahlus Sunnah fa badda'a Imam Ahmad ya badda'a shi wa ankara alaihi ashaddal inkar yi masa inkari mafi tsananin inkari wa amara bi mubayyinati yace a raba da shi wa mujanabatihi a nisance shi wani ha an mujalasatihi ya hana zama da shi famata mutahallikan kha'iban mahzula to wannan shine abin da ya dace da ayyuka na magabata akai to sai mu koma ga almuzani ya ce wa yi hujar za a ƙaurace mashi wa yi taƙar za a yi ihtiƙarin shi a wulaƙanta shi ba za wani kimanta shi ba wato jitanabu guddatu sannan za a nisanci wannan bid'a tashi da ya kirkiro fahiya a'ada min guddatil jarab wadan ta fi tashi ta ɗamfar tainan tainan akan cuta wacce take ta aljarab ta fi wato cuta ta aljarab wato ta fi wato virus kenan eh wato wayar coronavirus covid-19 kenan fi a'ada min guddati aljarab malam yace as-sahabatu radiyallahu anhum malam zai mana bayani akan sahabbai Allah ya ƙara musu yarda wa yuqalu bi fadlihi ana cewa bi fadlihi da fayalarsu khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abi bakr as-siddiq wanda yake khalifa wanda yake khalifa al-khalifatul awwal shine abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi shine mafi falala na halitta lakin da masiddiqu minhum afdalu wa akhyaruhum shine kuma akhyar ba'da nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa nuthanni sannan muna biyantarwa na biyu ba'dahu ay ba'da abi bakr kenan bil faruq sai wuce sai umar al faruq wa huwa umar ibn al khattab radiyallahu anhu shine umar dan khattab Allah ya kara masa yarda fahuma su biyun nan wazira rasuli bi kasar lam ko fahuma wazira rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama su biyun nan wato wazire ne e ministoci ne mataimaka ne na kusa kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa daji'ahu fi qabri haka abokanin kunci shi ne a kabarinsa inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to abubakar rasu aka binne shi a wannan wajen da haka aisha take da nutsuwa a cikin ranta to ai ga mahaifinta ga kuma babanta ga mahaifinta afuwan ga mijinta to da umar ya tabbatar da shi ma to ya fata hofa shi ma tafiya zai rasuwa zai yi ya ce to aje a nema man yardar aisha akan ina son a haɗa da abokanaina to da wannan wurin dai ta aji shi ne saboda ita ta ce to amma shi ke ne ta dai ba da wannan wuri to da haka ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar suna zaune a waje guda wani ɗaki nata Allah ya ƙara masa yarda radiyallahu anil jami fahuma wazirar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa da ji'ahu abokanan kwancin shi ne fiye kabari a kabarinsa wa nuthallisu sai muna ukuntarwa na uku bizin nurain da wanda yake zun nurain shine Uthman ibn Affan Uthman dan Affan radiyallahu anhu zun nurain annabi sallallahu ya bashi mata ƴaƴa har guda biyu wannan aka bashi ɗaya ta rasu aka ƙara mashi da kuma ta rasu da muna da wata da mun baka Uthman kenan suna da fada'il masu yawa kurkusa kada karanta kula littafin ash-shari'a ne na al-ajurri domin ganin fada'il nasu yanzu mana taƙaitawa ne sosai thumma bidil fadl wa tuqa sai kuma dil fadl wa tuqa ali ibn abi talib ali dan abi talib radiyallahu anhum ajma'in to a mas'alar ali ibn abi talib a ce karramallahu wajhahu ko kuma ai mashi ifradi Ali bin Abi Talib na radiyallahu anhu bi du'a mashi a kibinci shi da addu'a bi takrimil wajhi ne ko wani abu daban su wannan amrun ne jara alaihi ba'adu nusakhil kutub ya gudana wannan gawa wasu masu kwafi littafai alhafiz ibnu kathir yana faɗa a cikin tafsirinsa yake cewa qad ghalaba hadha fi ibarati kathir min nusakh wannan ya gudana cikin salon da yawa daga cikin masu kwafi littafai ayyufrada aliyu radiyallahu anhu bi ayyu qala alaihi alaihi salam min duni sa'ir sahaba ko kuma a ce karramallahu wajahu a keɓe mashi wani title na musamman ibn kathir ya ce wa hadha wa in kana ma'anahu sahihan duk da ma'anar ingantacciya ce walakin la yanbaghi ay yanbaghi yana kamata ayyu sawwa baina sahaba fi zalika a sahaban a daidaita su akan wannan e fa inna hadha min babi ta'zim wa takrim to da haka fa shekhani abubakar da umar kenan wa amirul mu'minin uthman aula bi zalika minhu sun fi cancantar wannan gashi ali domin suna gaban shi a faila radiyallahu anhum ajma'ina so wannan kenan yace ya karanta mu'jam mu almanahil lafziya na bakar abu zaid rahimahullah wa jazahullahu khaira so da haka abubakar shine sahun gaba sai umar sai uthman sai Ali radiyallahu anhum ajma'in ibn taymiya in ka koma ga al-aqidatu al-wasitiyya za ga wannan eh wa yuqirruna bima tawatara bihin naqlu an amiril mu'minina ali ibn abi talib wa ghayrihi min anna khayra hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakar wa fi alhirin al-umma bayan annabin tashin abubakar ثم عمر سي عمر ويثلثون بعثمان sai Uthman na uku wa yurabbi'una sa tarbi'i bi Ali kana radiyallahu anhum ajma'ina wannan yace kama dallat alaihi al-atharu kamar yadda hadisai athar suke nuni akan wannan wa kama ajma'a sahabatu kamar da kuma sahabbai suka hadu ala taqdimi Uthman kan gabatar da Uthman fil bai'a ma'a anna ba'd ahli sunna kanu qad ikhtalafu fi Uthmana tare da wasu sun yi zabani akan Uthman da Ali ba'da ittifaqihim bayan sun haɗu ala taqdimi Abi Bakr wa Umar to tsakanin Usman da Ali ayyuhuma afdal faqaddama qaumun Usmana wasu gabatar da Usman wa sakatu wasu kuma suka shiru ko kuma aurabba'u bi Ali suka huduntar da Aliyu wa qaddama qaumun Aliyan wasu kuma suka gabatar da Aliyu wa qaumun tawaqqaf wasu kuma tawaqqufi suka gaba daya lakin istaqarra amru ahli sunnah sai dai kuma lamarin ahalu sunna ya tabbata ne akan ala taqdimi Uthmana a thumma Ali kan gabatar da Uthman sannan sai Ali wannan shine abinda ya tabbata din haka yusallituna bi Uthman wa rabba'una bi Ali wannan shine madhhab na jumhur ahlus sunna tartibul khulafa ar-rashidin fil fadli ala hasabi tartibihim fil khilafa kamar da harras yake faɗa cewa hum li hadha yufaddiluna Uthmana ala Ali muhtajjina bi taqdim as-sahaba Uthman fil bai'a ala Ali wa ba'd ahli as-sunnah يفضل عليا لأنه يرى أن ما ورد من الآثار مزايا علي ومناكبه أكثر سوى مزايا دا مناكب سنا دا يوا أكي وبعضهم متوقف في سكي Na'am, malam ce thummal baqina sannan kuma sai sauran mil ashara daga cikin waɗannan goma. A cikin goma za ka fidda wannan guda hudun sai sauran guda shidda sa'idun wa sa'adun wa ibn awfin wa talhatu wa amir fihrin wa zubair muddahu thummal baqina min al-ashara alladhina awjaba lahum rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-janna wannan annabi ya tabbatar masu da aljanna wa ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منا tsarkakewa ga kowane ɗaya daga cikinsu na ƙauna da gwargwadon abin da annabi ya tabbatar masa na falala sun lisa'ir sahaba sai kuma ga sauran sahabbai min ba'dihim radiyallahu anhum a bayan su kiran Allah ya ƙara masa yarda ajma'ina gaba ɗaya wa yuqalu bi fadlihim su da haka ahlus sunna suna faɗa ah, da falalarsu wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim sannan kuma suna ambatunsu da kyawawan ayyukansu wannan suka wannan suka an alhaudi fi ma shajara bainahum sannan kuma na kamewa daga kutsawa akan abin da ya gudana tsakaninsu fa hum khiyaru ahli al-ard sune zababbu waɗanda suke a doron ƙasa ba da nabiyihim bayan annabin su irtadahumullahu azza wa jalla da nabiyihi Allah ya yardar da su ga annabinsa wa khalaqahum ansaran lidinihi Allah ya halicce su masu taimako ga addininsa fahum a'immatud dini sune jagororin addini wa a'lamul muslimina suna a'lam na musulmai radiyallahu anhum ajma'ina to haka dai zalika ibn taymiya a cikin alwasiliya ya ambaci abin da ya shafi a wannan wannan usul min usuli ahli sunna wal jama'a salamatu qulubihim wa asli wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin usul ahli sunna wal jama'a shine kubutar zukatansu da kuma harsunansu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم duk wannan suna karɓe to wannan kenan dai lokaci ya cin mana za mu yi birki a nan sai Allah ya haɗa mu a cikin darussa masu zuwa insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah